أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallacin mai albarka masjidu usama bin zaidin da ke nan a garin famfo kan titin birnin kebarot sokoto inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowane dare na wannan wata na ramadan wata mai albarka yau muna tara ga watan ainihin ramadan na shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 26 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na tara a cikin tafsirin suratul baqara na wannan shekara kuma ajiya mun kwana kan aya ta 255 ita ce ayatul kursi wadda ba mu samu damar kammala tafsirin ta ba saboda irin bayanai da muka soma game da abinda ita ayat ta kunsa na siffofin Allah subhanahu wataala wato tauhidin rububiyya uluhiyya da kuma al-asma' wa sifat ajiya mun fara fassara inda Allah subhanahu wataala yace huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato Allah subhanahu wataala daga cikin buwayarsa da kudurarsa ya ce an gaji ko bacci bai kama shi wanda wannan alama ce ta gajiya kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa a cikin suratul rahman yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard
yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n
Allah ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard duk halittun da a cikin sama da ƙasa suna roƙonsa wa huwa ya salu ban bisa mawata da kulla yau min hofi sha kowane yini kowane lokaci shi Allah cikin wani aiki yake always Allah is busy babu ran da Allah bai cikin wani abu da yake yanzu an rufe wahayi amma koyo shi controlling yau ko wani yanki kake kula da shi balle ba wai yanki ba ƙasa duniya gaba ɗaya bayan wannan duniya akwai wasu duniyoyi daban da Allah ke kula da su shi yasa Allah ce kulla yawmin huwa fi sha'an koyo shi cikin wani sha'ani yake wannan duka ana nuna mana girma da buwaya Allah subhanahu wataala sai Allah ce a lahu ma fis samawati a ƙarƙashin wannan kamar yadda aka yi hikaya kamar yadda ibn kasir ya kawo daga abu huraira kamar yadda ibn jarir ya kawo ta ya ce an yi hikaya daga annabi musa alaihi salatu wassalam sai wata tambaya ta ɗarsa ga zuciya annabi musa sai ce hal ya namullah wai to ko Allah na bacci annabi Musa ya wannan kun san muna cikin ayat da ta yi describing Allah fa siffofinsa annabi Musa ya kama irin waswasi da yake Allah subhanahu ta'ala ya yahi ma al'umma duk abin da suka yi waswasi matukar ba su furta ba a rayuwarsu game da lamarin Allah ko wani abu na addini amma kai kokarin kawar da shi domin kada tunaninka ya ja ka ga inda zaka halaka ka tsaya inda nassi ya tsaye da kai in Allah in nassi ya ce Allah na da kaza ko yana da siffa kaza ka tsaya nan ya kaifi ta take baka sani ba to aka ce to shi Allah da man ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur ya sa abin da a cikin kirazan mutane to sai ya turo ma annabi Musa mala'ika fa arsala ilaihi malakan fa arraqahu thalathan annabi Musa sai mala'ika ya zo inda yake thumma aqahu qaruratayn fi kulli yadin qarura sai ba annabi Musa kwalabe guda biyu yace riki kwalba guda nan riki guda nan wa amarahu sai mala'ika ya umarci annabi Musa an ya tahaffaza bihima yace kwalaben ga guda biyu ka rike su gau kakka yadda su fadi kai tsaye ya rike guda da ya rike guda da faja'ala yanamu sai annabi Musa ya fara angaje ya fara angaje wa kadat yadahu taltaqiyani har sai da ya kusa hannuwansa su kayar da waɗannan kwalaben da aga hannunsa fayasta ya ƙizu faya habisu ihidahu ma'alal ukura sai falka ya aza guda saman gudarin ya riƙe hatta na manaumatan tau can wasu ya sake bacci fas ɗaba kat ya dahu sai ko ainihin ya sake waɗannan kwalabe fankasarat alƙarura ta ni sai waɗanga kwalabe guda biyu sun ka faɗo sun ka fashe ƙala sai mala'ika ya ce daraballahu azza wa jalla masala Allah ya buga maka misali ne annallaha law kana yanamu da a ce Allah ya yi bacci irin yadda kai kai Musa lam tastamsika as-sama'u wal ardu da sama da ƙasa ba su tsaye inda suke ba domin Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratul fatir yake cewa innallaha yumsiku as-samawati wal ardu an tazula إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده Allah ya ce Allah shi ne riƙe samai da ƙasai inda za su gwace ba wanda ka iya riƙe su in ba shi ba don haka Allah shi ya riƙe da samai da ƙasai Allahu akbar ga sunan bai gairi amadin tarawunaha babu wani abu da ya riƙe su in ba Allah ba don haka wato girman Allah ya wuce tunanin ɗan adam Allahu akbar sai Allah ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin ƙasai nashi ne ƙarƙashin iko ne suke da juyawarsa yadda ya ga dama haka abubuwa ke kasancewa a rayuwa ko ka so ko baka so ba ko suwa ne so so ko ba so ba yadda ya tsara a sama yadda ya tsara a ƙasa haka lamarin ke kasancewa yau inda yahudawan duniya na da iyawa wallahi inda suna iya ba a musulunci ko mutum guda bai musulunci duk barazana ce da ƙarya suke su yi ta barazana da tsorata musulmi duk ƙarya suke ba abin da za su iya yi sai abin da Allah ya so amma inda su sun san suna da power da suka dakushi musulunci yau yau a bayyane wallahi da sun yi don haka ya nuna Allah subhanahu wataala haka ya so duniya ta kasance akwai musulmai akwai kafirai inda aljannu sun ga dama miyagu aljannu sai su kashe mutane amma ba su iyawa aljannu miyagu na nan kewaye da mu amma ba su iya maka komi sai abin da Allah ya kaddara ya same ka kana nan da maƙiya babu abin da suka iya maka wallahi sai dai su kalle ka su kyale ka don haka babu abin da zai kasancewa a sama ko a ƙasa face Allah ya tsara shi kuma shi ya so haka ne ya kasance to shi yan ma'anar lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sai gaba ta gaba a cikin ayi Allah ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wani wanda zai yi ceto a gurin Allah sai da izinin Allah babu wani wanda isa yi ceto man zallazi ay la ahada allazi yashfa'u indahu a gurin Allah illa bi izni sai da izinin Allah ma'ana abinda Allah ke nuhi anan da nan duniya da gobe kiyama babu wani wanda isa ya kare ka daga wata musiba da Allah ya kaddara ta same ka ko ya cece ka a gaban Allah sai Allah ya ba da izini irin wannan magana Allah ya faɗe ta wurare da dama misali a cikin suratun najmi aya ta 26 Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati wal ardi fis samawati Allah ce mala'iku nawa ne a sama mala'ika nawa akwai a sama la tughni shafa'atuhum ceto su bai da wani amfani Allahu akbar mala'ika fa ka kusa duk darajar ka ba kai mala'ika ba su annabawa malamai sun yi maganganu akan shin da annabawa da mala'iku suwa da hifalala to nan ne aka samu sabani amma in ka cire annabawa to babu wani mutum da ake sabanin da shi da mala'ika wahi wani komin zama ne waliyi ku mala'ika ya hi shi dun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi yasa ibnu kasir yake cewa وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه wannan zance da Allah ya cewa ba mai iya ceto a gurin Allah sai da izininsa to ya nuna girma da buwaye Allah ba wa Allah shishigi ba a wa Allah na iya annahu la yatajasaru ahadun babu wani wanda zai yi kuce haka ibnu kasir yace an yashfa li ahadin indahu yace ci wani a gurin Allah babu shi illa bi iznihi lahu sai in Allah ya ba wannan mutumin izini domin lahu shafa'a a wani wuri Allah ce qul lillahi shafa'atu jami'a duk ceto na gurin Allah shi kadai duk duniya kamar yadda muka yi a karatu a shekaran jiya tilkar rusulu faddalna ba'dahum mun ji cewa babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji a gobe kiyama yana da ash-shafa'atul uzma shike da babban ceto da babu mai iri ne ya zo a cikin sahih bukhari hadisi na 4476 da sahih muslim hadisi na 1930 hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati ta hatal arshi zan zo ƙarƙashin al'arshin ubangiji fa akhiru sajidan sai in faɗi ina mai sujjada bayan duk an je an yo yawo inda annabawa hadisin nan mashahuri da kowa san shi sai an tuki ga annabi to shi ba ba ta yaɗe zai ce ku wuce ba dai aini na annabi a'a ba wa Allah haka nan wa wato rashin sanin Allah rashin karanta tauhidi shi ka sa mutane su dauki Allah kamar bashi nan annaba a kowa ko waliyai wallahi malam Allah bai yarda da wannan annabi ya ce zan zo in faɗi gaban Allah in yi sujada ƙarƙashin al'arshin sa fa yad'uni ma sha Allahu an yad'uni sai in dade ya kyale ni gurgurun lokacin da Allah ya so ya kyale ni kadiba wannan magana yace zai kyale ni zai rabu da ni zai kamar bai ganne ba gwargwadon abin da ya so ya bani Allahu akbar kila sai an yi kwana guda kila sai an yi sati guda kila sai an yi wata guda duka annabi bai ambata ba yace fa yad'uni sai ya kyale ni ma sha Allahu an yad'ani gwargwadon abin da Allah ya so ya bani wallahi in kana karanta alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gano Allah ba abin wasa bane annabawa annabi Allah ke cewa kul inni akhafu in asaitu rabbi ka ce musu kai kanan kan kana jin tsoro in ka saba ubangijin ka ba kyali ka zai ba ayoyin gabiyu in ka karanta su zuwa uku ko hudu in ka ƙara ka ɗauki suratul haq ƙarshen ta inda Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al aqawil da kuma zancen Allah da inda yake cewa idan latakhaduka khalila idan la adhaqnaka dhi'fa al hayati wa dhi'fa al mamat thumma la tajidu laka bihi alaina wakila da kuma zancen Allah subhanahu wataala la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin za ka gano Allah ba abin wasa bane a ayar farko da muka karanta Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai jingina mana maganar da bamu hadi ba da mun kace masa waya a aya ta biyu Allah yake cewa da ka so da sun so su ja ka zuwa ga fahimtar su Allah ce da ku mun dandana maka azaba ta duniya da ta lahira la ilaha illallah a aya ta uku Allah ya ce in ka yi shirka to za mu ɓata aikinka gaba ɗaya kuma ka zama cikin hasararru to kari ba da wa ake wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ba abin wasa ba ne annabawa sun san wani ne Allah shi yasa ba su wasa game da lamarin Allah wata rana wani ya ce ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so sai ya ce a ja'alta ni lillahi niddan yanzu za ka sa ni kishiya ga Allah ya za ka mai da ni kishiya ga Allah ƙul ma sha Allah faƙat ka ce Allah ɗai in ya so ni ko ba ka ce ni ba kariba yadda annabi ke takatsantsan game da haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala wurin bauta haka mala'iku sun san matsayinsu sun san matsayin Allah ba su taɓa yadda a haɗa su da Allah lokacin da jibril annabi ya ce ma misa ba ka zuwa inda muke ko da yaushe sai ce ma na tanazzalu illa bi amri rabbik dukkan ga mun taho to da izinin ubangiji mun ka taho ba wai mun kai mun isa mu yanzu muna ganin mun isa mu haɗa ka faɗa da Allah ba sabani yadda wasu mabiya ko kuma su masu ƙaryar walintaka suke ganin mujarrajin sun imani da Allah a shi ke ya ba su lasisin sun ma wuce annabawa Allah subhanahu ta'ala ya kare mu ya sa mu san matsayin mu gane cewa Allah ba sa'an mu bane to Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi baban iya ceto a gurin Allah sai in Allah ya bada izini ya bada dama a wannan hadisi da muka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yuqalu sannan sai a ce irfa ra'asaka dagu kanka wa qul tusma'a faɗi magana kaza a jiya an baka dama yanzu kanka faɗi washfa'atu shaffa ka nemi ceto za a karba maka qala yace fayahidda li haddan sai Allah ya keɓance mini wani adadi ba wai ca zai ɗiɗɗibi waɗanda ka garama ba a'a zai ba ni adadi zai ba ni list waɗanda za a ceto wato misalinsa shi ne kamar a ce gwamna ya baka wata dama ya ce jiha ka mutum goma kaga kai yanzu dama ta an ka baka ba kai za ka ɗauka su ba in ma ka zo gwamna na ce a tuwon gaban da shi sannan waɗannan za ka kawa dole ba ka ɗauko waɗanda ba su da satifiket ɗan komi ka ce zuwa wa dole sai suna da wani abin sai da suna da requirement da aka bukata sai dai sun samu privilege na cewa mi an zaɓo su cikin wasu kuma waɗanda suna da wato muhimmancin da direct gwamna ya ɗauke su to shi an misalin wace to gobe kiyama duk wanda an ka ta to daman yana da wani kila ɗan kurakuran da aka samu kaɗan ne malamai ma suka ce hikimar ceto shine a karrama shi wanda an ka ba damar ya kawo amma sai sun ka daukai da to shikenan shi a ceton gaba ɗaya shi ma a shiga aljanna kawai ka je kai ta ta'arinka shi yasa ga ahlus suna ba su sauta game da lamarin aqida an ka bude wato wannan kohar da yan bid'a suke son a bari to barna da yawa za a yi cikin addini saboda za su baka lasisin ka ci gaba da sabo saboda mi in dai ka yi imani da shehuwa ne to shikenan aljanna kai to kuma addini bai zo da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tallata addini ga mutanen makka sai ya ce ya ku ƙuraishawa ya ku ƙabila abdu manaf ya ke fatima binta muhammad ya ce wallahi ku ‘yanta kanku daga wuta ba da wadatar muku da komi a gurin allah wanga hadisi ƙatsa'i ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana matsayinsa a matsayinsa na bawa manzo ga Allah subhanahu wata'ala da kuma matsayin Allah a matsayinsa na mahalicci mai yadda ya so akan lamuransa to sai Allah yake cewa ya'lamu ma baina aidihim Allah ya san abinda aggaban su wa ma khalfahum da abinda abayan su abinda Allah ka nuhi anan ibnu kasir yace dila dalilun wannan magana da Allah yi dalili ne ala ihatati ilmihi akan kewaye wa ilimin Allah bi jami'il kainat da dukkanin halittu Allah ya san komi kuma sanin da Allah ya muna Allah ya san mu individually Allah ya san ni ni din nan ya san ka kai ya san kowa da kowa ya san garin komi naka ya sani ba sani na dunkule muku ba yanzu gwamna ya dai san local government kaza ya san local government kaza amma ba isa ya ce ya san kowa da kowa ba wani kauye ma akwai wani wanda naga ana hira da shi yake wani mutumin katsina ne wanda yake cewa ya san local government din Najeriya gaba ɗai har ma ya ce Buhari ya taɓa gayyata te ya zaunar da shi ya ce ya faɗa mai su sai da ma ya bashi kyauta ya ce wani kawai ma yan haɗi Buhari sai ya ce wala bai san shi bai taɓa ji ne ba mutum ne Allah mai baiwa ce ya daɗe yana bibiya abubuwan har ya san su da ƙauyuka da komi na Najeriya fa ya ce sai Buhari ya ce mun an yawon ga abu Najeriya yake kawo ga so biyu kai mulki Najeriya fa wai duk mina na yasa Allah ka waɗa mana siffomi ne don mu bambanta shi da halittu mu gane wa shi Allah is unique da daban na bai bacci bai an gaje yana da kaza yana da kaza to kaji yanzu inda Allah bai hudu abubuwan cikin Qur'ani wani sai ya tambaya yace to yanzu shin Allah na bacci sai an ka cewa la ta'khudhu sinatun wala naw shi sa duk abinda ko yanzu kana tambaya ka rubuta game da aqida amma an kullu mutane ba su tambaya game da aqida iya zan ka ce ai tambaya wani ce zai yayi alwala fiqhu kenan ko ibada shi yasa tauhidin aqida ba a gane ta an fahimta saboda ko tambaya kan ba mutane dama babu mai tambaya akan aqida mala albani ba ce an fara karatu sai ga kowa na bacci amma da an ce to sai ga kowa zabura saboda me mutane ba ku saba da a karantar da su tauhidi ba abdullahi bin abbas in ya karanta ayat tauhidi sai wasu mutane su razana sai ce me yasa kuke samun natsuwa in an karanta wasu ayoyi amma lokacin da aka karanta ayoyin tauhidi sai ku zabura alhalin duk cikin qur'ani suke da aya arwalla da ta sallah da ta tauhidi da komai duka cikin alqur'ani suke don haka yan uwa musulmi yana da kyau mu gane siffar Allah Allah daban ne bisa ga halittunsa kadiba shugaban kasa ya mulki Najeriya su biyu amma bai san wani kauye cikin Najeriya ba ba illa bace ba aibu bane gare shi kasawa ce ta dan adam bai sai sani ba alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u suka ce ka san wasu abubuwa amma wasu abubuwa baka san su ba to amma shi Allah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ciki da waje in and out Allah ya san mu kuma ya san nada ya san na yanzu ya san abin da zai yi nan gaba a wani wuri Allah ce ala ya alamu man khalaqa huwa latiful khabir wa fada ma bai san abin da ya halitta ba komi da kaga ya halitta ya san da shi komi da ka tsutsa komi da ka gani Allah ya san da shi wata rana an ce annabi Sulaiman ya zo bakin gabar teku sai ya ga ga wata tururuwa ta taho da da abin nan da abinci ga bakinta ta taho ta taho har bakin gaba sai ga wani kwaddo ya hito yana hitowa shikenan sai ta haushi da wannan abu sai ta shiga cikin ruwa can bayan wani lokaci sai ta sake hitowa aje ta ta hito babu wannan abu ga bakinta sai ya tambayta annabi suleiman ya an kai ina ki hito ina ki dawo kuma ta ce wata halitta a can cikin ruwa wadda makauniya ta ba ta iya ta bido abinci shi na Allah aza mana aikin kullum mu kai mata abincin da ta ci kariba Allah subhanahu ta'ala ya san ya alamu ma gaba fil ard Allahu akbar sai Allah ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyunsa ta hi sama da ƙasa faɗi kujera ta ƙudura da isa ta Allah subhanahu ta'ala a nan kamar yadda muka yi bayani je saboda shi amfanin a kamar yadda ake cewa an fahimta ko previous knowledge dole sai ka alakanta karatun baya shi zai sa ka fahimci karatun gaba ina tabbatar da waɗanda suka saurari karatun je za su yi saurin fahimtar menene wato game da bayani da muka game da siffofin Allah da duk wani abu da Allah ya ambata yana da ko mu ambata an samu tafarki daban-daban daga cikin musulmi akwai a mu'tazila akwai khawarij akwai maturidiyya akwai su ga sunan ash'ariyya akwai ahlus sunna to su ahlus sunna su ne kadai waɗanda suka yi tsaye akan duk nassin da yazo aya ko hadisi akan wata siffa daga cikin siffofin Allah to za su batta kamar da take ba tare da tawili ba tawili shine ka canja ma'ana ka ce a'a ba haka aka nuhi ba abinda aka nuhi kaza aka san haka nan saboda wani abu naka ko ko tashbihi ka kamanta ka ce kamar kaza ko ko ta'atili ka kore ka ce san ba haka aka ni ba kai baka sani ba ba haka ne to Allah ya samu dace don haka ko da Shehu Abdullahi a cikin tafsirin Da'ut Ta'wil ya kawo fassarori da dama duk da cewa wani bangare yakan bi aqida ash'ariyanci wanda su suna tawili wanda wanda ma ya zo da aqidat ya baranta da gari da shine Abul Hasan al-Ashari ya rubuta littafi al-Ibana an usul diyana jama ambata ya baranta daga aqida ya kuma kan aqidar salaf aqidar salaf sune ba su tawilin siffofin Allah subhanahu wataala kuma shehu dan fodi ya ce huwa aslamu tahi kubuta domin koda gobe kiyama an ka zo ka tsaya inda Allah ya ce din ka tsaya kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta da sahabbai amma ka ce abin da yasa Allah saboda naga bai dace ka ga tsaya tawili amma misa ka ce haka saboda annabi da sahabbai haka sun kabata shikenan shi aka ce mabiya to su ko kamar da ibnu taymiya ya rubuta littafi fatawul hamawiyyatul kubra domin yana ce abin da ya jama ibnu taymiya baki da bakin jini tsayawa akan wannan tafarki na salaf aka ce bayan sallar la'asar ne wani ya zo ya tambayi shi game da ayoyin siffofin Allah sai ya rubuta wannan littafi ka saurari ka soso mala albani akan fatawul hamawiyyatul kubra dan za ka fahimta cikakka aqida ahlus sunna game da siffofin Allah da zatinsa aka ce daga la'asar zuwa magariba ibn taymiya rubuta mai wannan littafi akan amsoshi to yana sake wannan littafi a duniya sai aka yi mai ca akan ya siffanta Allah da kaza ya yi kaza ya yi kaza to cikin hujjojin da ya kawo bayan a lokacin banul abbas to an samu masu tunanin bari a shigo da ilimin philosophy bayan musulunci ya ci kasashen greek kun san su ne masu waɗannan ilima mahiyan ilimomin boko yanzu da ake tinkawo da su za ka san daga greek aka ɗauko su ko duk wata makalma za ka ji an ce is derived from two greek word or something like that za a ce ai daga greek take duk wani ilimi yau da bature ka takama da za ka ce daga greek to waɗannan girkawa bayan musulunci ya ci galaba a kansu to sai aka samu wasu daga cikin musulmai masu tunanin bari a ɗauko wasu littafai na filosofi nasu a sawo cikin musulunci zai taimaka wurin fahimtar wasu ayoyi sai alusuna suka ce ba mu bukatar wani filosofi mu muna kan yadda annabi ya bashi to amma lokacin da yake gwamnati tana da wannan ra'ayi sai suka gina gida baitul hikima wanda ya yi tashi a civilization na duniya a wannan lokaci sai aka ɗauko da littafi aka yi ta fassara su da larabci to sai zan sun shiga cikin aƙidan musulunci sai zan wasu na amfani da wannan philosophy wurin tawilin siffofin Allah Imamul Ghazali na daga cikin mai Ihya Ulumuddin duka malaman zauri sun san Imamul Ghazali an ka ambace shi ma wani babban abin girmawa ne shi ma yayi zama kan tafarkin aqida ash'ariyanci wanda daga baya ya dawo kan tafarkin ahlus sunna game da aqida wato babin aƙida babi ne mai faɗi jama'a sosai kuma mutane na da ƙaranci ne matuƙa to da ƙarshe ma da ya gano lalle wannan illa ce malamin sa ma ya yi da na sani akai sai rubuta tahafutul falasifa an ce hadda turanci an fasa littafin kuma ya ma philosophers raddin da ba a taɓa musu ba su aristotle ɗin da kake ji duka don suna ambata su don an yi su ne tun kayan ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mahiyan waɗanda philosophers to ya musu sunan littafin tahafutul falasifa wato rudewa philosophers ƙwararre ne yana cikin islamic philosophers shi gazali da razi razares da sauran dai malaman musulunci da suka shahara to ya musu raddi na ilimi akan duk hujjojin da suke kawowa to amma an yi rashin sa'a wasu musulmai malaman musulunci sun yi adoptin wannan ilimi na philosophy a cikin aƙida to sai suke gani in suka ga aya sai su fassara ta da tunaninsu da hankalinsu misali hadisi ya tabbata a cikin bukhari annabi ya ce allah yana sauka a ƙarshen dare to kaga wannan hadisi ya inganta ta gehen isnadi sahabbai sun yadda akan haka ya allah ke sauka ba sani ba amma dai annabi ya ambata sun aminta akan haka to kaga sai philosophy ya shigo ciki ah in aka ce zai sauka to a lokacin da muke dare nan najeriya to ai america a fahimta kaga philosophy kenan to duka malaman sunna sun bada amsa akan wannan amsa ta ilimi kamar musamman irin ibnu taymiya wanda yake da hujja shi ma shi uban philosopher ma ne an fahimta Allahu akbar to irin waɗannan da sauran babi na aqida to yanzu nan Allah subhanahu wataala ce wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyyu sa menene al kursiyyu kowa san al kursiyyu ita ce kujera an fahimta kursiyinsa ta yalwaci sammai da ƙasai ta yi sama da ƙasa faɗi ai aka ce ta yi kaga ka koka gwada ta wuce fa don haka kai ɗan adam baka san wani abu da kai girman sama ba shi yasa an ka buga maka misali an ka ce ta yi sama da ƙasa faɗi sanin mita kai girma ne baka san shi ba kaga ashe ba ta da limit to yanzu Allah ya ambata yana da kujera ta iko ta isa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkursiyu maudu'ul qadamai kursiyunsa nan ne wurin aza dudduginsa kawai da je muka ambata Allah na da yadu hannu ya yake ba mu sani ba amma dai qur'ani ya ambata hadisi ya tabbatar da haka qur'ani wurare daban-daban Allah ya faɗi cewa mi yadullah fassara shi da cewa quwwatullahi aka duyi tawili na ka canza ma Allah abin da ya ce a aka bashi haka nan ai ba kai ka rubuta shi ba an fahimta Allah ya faɗi haka nan ya yake sai ka ce baka sani ba to wannan ka yadda Allah ya ce maka ne alhayyu kai ya da rayayye na kai ma kana da rayuwa amma ya rayuwar take ba irin ta haka ba don rayuwa ta mutuwa ba ta riga ta ba ko ba zai mutu ba amma kai wa rayuwar kana da farko tana da ƙarshe to haka duk siffar da ya ambata maka ne wannan shine ake samun rikici tsakanin magabata salaf da ahlus sunna da kuma masu tawilin siffofin Allah to yaya wannan alkursi take Allahu alamu amma dai ya ce mana ta haye sama da ƙasa faɗi kuma annabi ambata ce maudi'ul qadamai Allahu akbar tabbatan ma Allah siffa ta alqadam kafa ya zo wurare daban-daban a cikin ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingantattu akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama kamar yadda yake ambata wani hadisi yake cewa aljanna da wata sun yi jayayya sai annabi sai Allah ce musu ku yi shiru ke aljanna rahama ta ce ina jin kan ina jin kai da ke ga wanda na so ke kuma wata azaba ta yake ina hukunci da ke ga wanda na so don haka dukkanin ku sai na cika ku alƙawali ne na daukan makaina inji Allah to ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi ta zuba ma aljanna bata cika ba har yan aljanna na nan duniya duk sun kare to sai Allah ya halicci wasu halittu sabbi ba su taɓa zuwa duniya ba sai a zuba su ciki sai ta cika kaga Allah cika alƙawali ne to ita ko wuta Allah ya ambata ce yawma naqulu li jahannama ranar da zamu yi tace mu wutar jahannama ke cika ita ko tana ta cewa akwai ƙari duk an kasa sai ta ƙara zuke su kamar ba a zuba mata komi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai an cika duk wani abu da ya cancanta a sa shi wutar da duwatsun da Allah ya ce duka an sa ta ƙara kamar ba a sa mata komi ba fa yadau rabbul izzati qadamahu sai ubangiji mai girma da buwa ya dora kafarsa samanta fatazuwa sai ta tahi za ta ƙare gaba ɗai saboda girman zatin Allah fata ƙulu ƙat ƙat sai ta ce Allah na cika na cika da ta yi raki sai Allah ya ja ƙafarsa wa ya tabbatar ma Allah ƙafa annabi ya take baka sani ba kai dai ka san ba irin taka ba ka ko ka kwal shi sa ibnu tamiya ce ku da ka kore ma Allah siffofin ga da mun ka tabbatar mai da sun ka zo cikin qur'ani kamantawa na kun kai sai kun ka kore mu ko ba mu ko kamanta ba kun fahimci bayanin sa wato kai kamantawa na kai shi yasa ka kore to mu ba mu ko kamanta balle mu kore don mun san laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace wai duka siffofin ga misa Allah ya faɗa mana yana da su saboda mu san yana nan kuma yana da girma yana da iko yana da isa amma rashin tabbatar mai da su kama kore shi na domin in aka ce abu na da siffa ya nuna yana nan kuma ya existing da sauransu kuma shi ka nuna maka isa ta da buwaya ta Allah subhanahu wataala ya samu dace a wannan babi na aqida mahi yau malama sun sun bata akai akwai maluman da ake ma'uzuri saboda rashin fahimta ko wani abu kama da haka sai a nema musu gafara Allah subhanahu wataala ya samu dace shi karan kansa dan fodiyo bayan ya kawo maganganun malamai ce wasu sun ce kursiyu ana ana nuhin a mulki ne ya yalwace san mai da kasai saboda mi mai mulki kujera garai to wai kaga tawili ne kun fahimta daman ai ba za su kore ba kai sai dai ai tawili cewa abinda Allah ka nuhi wasi a kursiyu hussamawati mulkin sa ya yalwace san mai da kasai to yin haka tawili ne dun annabi bai yi haka ba sahabbai ba su yi haka ba yadda ta zo ɗin na haka suka batta sai ce amma kuma su malamai sun ce a batta ala haƙiƙati haka mai da ya zo a cikin hadisi shi shi abdullahi ya ce dalili aka haka hadisi ya tabbata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta hanya abu zari algifari hadisi yana cikin al-mujma'uz zawaid mujalladi na goma shafi na 159 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa masamawati sab'u gaba ɗaya sammai bakwai wal arduna sab'u da ƙasai bakwai ba komi bane indal kursi an aza su saman kursiyin ubangiji kujerar ubangiji ta kudura da isa illa ka halqatin mulqa bi ardin falat kama ajehu mun duwa wa gani cikin daji ajehu a cika take bido inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaji sai an kace ma kuma wurin aza kafafunsa ne la ilaha illallah Allahu akbar wasi'a kursiyuhus samawati wal ard yanzu na Allah ya ce mana kujerarsa ta iko da isa da mulkin sa ta yalwace sammai da kasai ma'ana ba ba su kodai ta wuce su sai ce mi wala yu'iduhu hifdhuhuma to kula da su bai gagararsa kada ka ce abin yayi yawa duk a nuna maka girma ne da isate sai ce ko ba su gagara ta wurin control duk yana yi control din su da duk abin da tsakanin su وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شيني العلي مدوككي العظيم ما يجرما جرما نزاتي دا إيكو دا إسا الله أكبر ibn kasir yace wa hadhihi al-ayat wadanga ayoyi da ake kawowa da al-kabir al-muta'al dake bayyana sifofin Allah wa ma fi ma'anaha min al-ahadith as-sihha da irin hadisan dake bayyana sifofin Allah al-ajwar fiha tariqatu salaf as-salih yace abinda yake kyawo gare ka kalizamci hanyar magabata sahabbai annabi da sahabbai idan ba a samu wani tawili daga annabi ba game da ayake na ya nuna yayi bata yadda take shi yasa da aka tambayi ibnu taymiya ce mi wa ayat wa ayatu sifati umirruha haqqan kaman kama naqalat tirazul awwal yace ayoyin sifofin Allah zan bar su kamar yadda suka zo wala ata'awwalu bazan yi tawilin su ba in canza musu ma'ana bazan yi ba yace amirruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin ku bar su yadda suke ba tare da kun canja su ba Allahu akbar to Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sai Allah subhanahu wataala ce la ikraha fid din
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
irin wannan daga cikin aƙidun ahalus sunna shine game da ganin Allah a tafarkin salaf shine za a ga Allah amma gobe kiyama nan duniya ba a ganin Allah to amma an samu utazila suka ce ba a ganin Allah nan duniya kuma ba a gani ne gobe kiyama in bid'a ne duk abin da ya saba wa tafarkin salaf din nan magabata to shi aka ce ma bid'a sai suka ce a'a su tun nan duniya ma suna ganin Allah akwai su har cikin wato ainihin khawarij wanda suke ganin ana ganin Allah nan duniya suka ce ai ana ganin Allah in ka kai wani mataki to kana ganin Allah amma ahlus sunna suka ce ba a ganin Allah nan duniya amma ana gani ne gobe kiyama mu'tazila da suka ce ba a ganin Allah suka shiga ayoyin nan da suka zo game da tawili da ce kamar misali wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki Allah ce a ranar nan suna masu kallo eh nadira suna cikin suna cike da annuri na haske ila rabbiha nadira suna masu kallon ubangijin su sai sun ka fassara da cewa ai annazru a larabci yana daukan ma'ana guda biyu akwai ma'ana ta kallo akwai ma'ana ta jira don haka wasu huskoki a wannan rana suna cike da annuri na haske suna masu jira su ga yadda ubangiji zai yi da su kaga sun canza ma'ana ta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai Allah ce la ikraha fi din babu tilastawa a cikin lamarin addini domin ku qatta bayyana rushdu min al-ghayy shari'a ta bayyana daga bata addinin musulunci hujjoji ne bayyane suke ba su bukatar sai an yi ta maka bayani a a ga sunan duk wanda ya san gaskiya ya san gaskiya ta sai dai immi ya kauce mata haka duk wanda ya gabata karara ya san bata ce don haka babu tilastawa a cikin addini kaga wato magana ga bakin mai ita ta haɗi mai addinin naka faɗin haka babu tilas cikin addini ko cikin ƙuran take Allah ce faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafirce ma dagutu shine duk abin da ba Allah ba ake bauta kuma da yaddarsa domin annabi Isa ba dagutu bane kuma ana bautar su domin bai yadda da bautar ba wa yu'min billahi yayi imani da Allah bayan ya kafirce ma dagutu Allah ce faqadistam saka bil urwatil wuthqa to yayi riko da igiya amintatta lam fisamalha babu kacewa ga wannan igiya wallahu samiun alim Allah mai ji ne ko masani ne wannan aya tana tabbatar da addinin musulunci ba addini ne na a tilasta ma mutum ba a ce duk wanda garin ga dole sai ya zama musulmi in akwai kafiri a ko ya ƙara kake jin ayoyin yaƙi na jihadi duk inda kaga musulunci yayi jihadi wato defending ne yana kariya ne daga atakin din makiya shi yasa ma zaka ji Allah da ya farzanta yaƙi ce uzina lil ladina yuqataluna ko bi annahum zulimu yanzu kan an ba da dama ga waɗannan da an ka zalunce su an ka yaƙe su kaga ashe su an ka fara haka Allah subhanahu wataala yake cewa ala tuqatiluna qauman shin missa ba za ku yaki mutanen da ba ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum suka walwala alqawlin su wahum bada'ukum awwala mara alhalin su sun ka fara takara ku kaga duk ayoyin da suka fara da jihadi zaka iskumi retaliation ne ake umurtar musulmi su yi ramuwa ba wai su fara ba fa in qatalukum in suka yake ku faqtuluhum ku yake su shi yasa in ka koma haka duka tarihin yaƙoƙan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga suna da sababi ba haka wai kai atakin ba dole akwai dalili haka in ka dawo haka yaƙin shi hudan fodiyo kowane da dalili zalunci sai da ya baro ainihin a ƙasar gobir ya baro in ka karanta infaqul mai surfi tarihi bilal da tuku suka biyo shi amma yau saboda ana wato batar da mutane ta hanyar tarihi duk da Allah bai bari duk wannan farfaganda da suke wallahi aikin banza ce babu wanda zai fahimce su domin suna nan suna ta kokarin bata image na Shehu Dan Fodiyo wanda shi ko Allah subhanahu wataala ya riga ya karbi aiki ne insha Allah domin an riga an fahimta magana su zo su yi amfani da kabilanci tarabalism su ce ai kaza kaza wallahi duk ba a ganiya har gobe kimar Dan Fodiyo na nan cikin zukata al'umma in dai musulmi na kware ne don haka zaka in ka karanta zaka isko lalle zalunta shehu dan fodi akwai matuka sannan sai ta tilasta shi zuwa ga daukar mi makami har ya kawar da miyagun shugabanni da sarakuna na wannan lokaci Allah ya taimake shi da karfin iko da imani ya kawo daula ta musulunci kuma a cikin kafa wannan daula da suke kikirarin cewa ya dauku kila makusanta ne shi kaida ce ta dun mutum wanda a kusa da shi ai shi ka sani ai shi ka sani wanda ya wahala da kai kai ai dole shi shi zaka to kana ja wanda baka san shi ba sannan haka likonan na san waziri Junaidu wannan gidan tari in ka zo zaka ga mutane ne waɗanda ba ko kabila ta ba waɗanda mi yabba su tuta ga sunayen su na an jiro da sauransu wanda wannan dai abu ne sananne Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mishi ainihin rahama ya karbi aikin sa da shi da sauran mujahidai na duniya to addinin musulunci babu tilas kuma shi da kai ne a cikin nurul albab yake tabbatar da categories na mutane a ƙasa hausa amma bai tilasta waɗanda ba musulmi ya ce dole sun shiga musulunci Allah samu dace sai Allah ce Allahu waliyul ladina amanu
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا Allah shi ne majibincin waɗanda suka yi imani shi ke kula da lamarinsu shi ke shiga sha'aninsu yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fitar da su daga duhu na jahilci duhu na kafirci ila nur zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na musulunci walladhina kafaru su ko kafirai awliya'uhum at-taghut majibinta lamuran su sune dagutu sune ainihin jagororin su yukhrijunahum min an-nuri suna fitar da su daga haske na imani da gaskiya ila adh-dhulumat zuwa ga haske na duhun ainihin zuwa ga duhu na ainihin jahilci da kafirci Allah ce ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ainihin ‘yan wuta kun fiha khalidun suna masu dawama a cikin wuta Allah subhanahu ta'ala ya yi muna kariya na'am
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Allahu akbar to sai Allah subhanahu wataala ya dawo yana ba mu kissa abin da ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da wani kafiri a lokacin sa wanda shine Namrud kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wato Namrud sarki ne a ƙasar Babila wato can wajajen Sham kenan a lokacin kuma malaman tarihi suna cewa wannan duniya ba a taɓa samun wasu mutane suka mallake ta gaba ɗaya ba sai mutum hudu biyu musulmi biyu kafirai biyu ɗin nan musulmai su ne ainihin annabi suleiman ɗan annabi dawud da kuma zulƙarnaini wanda kisa ta zo a cikin suratul kahfi sai kafirai su ne namrud da kuma ainihin bukta nasar wanda ya zo bayan annabi isa alaihi salatu wassalam to waɗannan mutanen guda hudu aka ce su ne suka taɓa mulkar duniya gaba ɗaya tun daga lokacin su kuma ba a saki ba don ko yanzu babu wani wanda zai hito ya ce shine shugaban duniya domin ko Donald Trump ya yi bazabazai zaka ga wani ya cakala mai hanci kuma don haka babu wani shugaban duniya zai zai ce shi ke mallakar duniya ko haka ba in ma ka ikirari yanzu suna kawar da kai nan take amma can da an yi wannan can da an yi mulki wa don da can da sarki sai ya sa a kashe ka nan take gaban mutane a sare ma kai amma yanzu ha duk ta'addancin demokradiyya da sauransu bai yiwa a yi haka nan a ce gwamna ya zo ya kashe ka gaban jama'a bai yiwa ko shugaban ƙasa bai yiwa to kaga da dama fa wallahi mallan shi yasa wani malami ke cewa demokradiyya ta he kusa kusa bai ce tana da kyau ba ta he kusa kusa da tsarin musulunci bisa ga sauran tsaruka na mulki a duniya su monarchy da sauran dai kashe kashen su saboda akwai dan yanci yanci ko ya yake an fahimta da sauran dai wasu abubuwa in ka kalle su amma magana ce wadda sai ka yi bincike za ka fahimci abin da take ni wallahu ta'ala ala muhallin shahid a can da wannan sarki na murut ya mulki duniya yana ji da isa da kasaita to sai ainihin ya gaito annabi ibrahim bayan an kona annabi ibrahim haka malamai suka ce saboda kamin a kona annabi ibrahim ba a san shi ba amma bayan kona shi yanzu sun gano babu abin da za su iya shi don da wuta dai ce dai iyakar dai bala'i a sa ka cikin wuta to an sa shi ya hito lahiya lau ya ƙara lahiya da ƙima kamar da suratul anbiya Allah ya bamu labari to shikenan sai aka kawo shi fa da shi wannan sarki na marut to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara eh baka gani ba ko labari bai same ka ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi game da wannan mutumin da yayi jayayya da annabi ibrahim game da sha'anin ubangijinsa shine Allah subhanahu wataala an atahu Allahul mulka domin wai Allah ya bashi mulki yana ganin yana da mulki saboda giyan mulki na ɗiban mutum ya ga cewa ba wanda ya isa sai bayan wani lokaci ko yana raye ko ya mutu sai ya zama kuma abin tausayi ba kowa ba Allahu akbar sai Allah yake cewa id qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbiyal ladhi yuhyi wa yumitu ubangiji na daga cikin ayyukansa da ikonsa shine yake rayasuwa kuma shine yake kashewa qala sai ya ce ah to in wannan ne ai ana uhuyi wa umitu ni ma ina kashewa ina yin rayuwa ba hafar qala ibrahim sai annabi ibrahim yace to shikenan malaman tafsiri sun ambata wurare da dama kamar imam qatada da ainihin mahi yau malaman tafsiri suka ce maganar sa da yace ana uhuyi wa umitu to akwai wasu yan kurkuku da dukkanin su sun cancanta a kashe su kai kuma wasu cancanta ba ai shi ga irin tsarin mulkin su yana a kashe su to sai sa aka zo da mutum guda biyu a gabansa sai sa aka kashe guda sai ya bar guda sai ce to kaga na kashe wanga na rayar da wanga kaga zai wohintar da mutane da mutane ce lalle haka ne ku ka su jahilai wanda kwakwalo su a hankali nan take aka yi rudar da su sai ce lalle ku magana ga haka take domin ko ya rayar da wanga kuma ya kashe wanga to ya saki rayar da wanga da ya kashe mana sai ya kashe wanga shi ko sai ya saki rayar da shi nan za a gano amma mutum bai ganowa har dai wanda kwakwalwa ta ba ta lisayi Allah ya kare mu don haka sai ibrahim ya ce to in ka san wata baka san wata ba ai gaya ba dai kai ka mallakar duniya ba kai allah yadda haka cewa to sama ai tana cikin mulkinka fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriqi allah shi ke zuwa da rana daga gabas fa ati biha min al maghribi to kai ku ka hito da ita da yamma a gani fa bu hital ladhi kafara nan take sai kafiri ya rude allah ce sai ya rude bai da amsa ina ka iyawa kaga shi kan dan adam har gobe wallahi kasashe na kasalalle bai ya komi yau duk ci gaban da duniya ta yi babu wata ƙasa da ta ce ita yanzu za ta canza ranarta wagga rana ta gaji da ita haka nan ko ba haka ba yana wannan controlling wannan universe tamu wato tsari ne na Allah subhanahu wata'ala supernatural creator da ya gagari kowa ya halicci komi da kowa ba tsari bane na dan adam yadda ka gare ta haka za ka taya ka batta Allahu akbar ai akwai kasashe da dama da suke su samu ruwa teku sai dai su ɗiba wani wuri ko kuma su yi hankuri dole haka nan ga tattalin arziki da suke bida kasashen afirka da sauransu misa ba su a kansu ba kaga ya nuna babu abin da dan adam ke iya sai abin da allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi ko wannan kimiyya da fasaha da ke zo musu tsari ne na Allah subhanahu wataala ya ga dama ya kama duniya ci gaba sai ya sa musu wannan tunani yadda Allah subhanahu wataala ya tsara to sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa buhital ladhi kafara nan take ko sai ya kunyata wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah bai shirye da mutane azzalumai waɗanda suka dauki zalunci a matsayin wato ainihin lamari shine abin da suke so su yi kaga nan take sai ya kunyata to daga lokacin aka ce annabi Ibrahim sai batun yin hijira kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi sai Allah subhanahu wataala ya ce mi
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Mm.
قال أنا يحيي هذه الله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الحمار ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نك- ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
cikin abin da za mu fahimta a argument da ya faru tsakanin annabi ibrahim da anna- eh, da wannan sarki wato akwai psychological evidence ana so ya zan kana aika hujja ta hankali akwai lokacin da kafiri ko abokin tattaunawa ka bai bukatar nassi saboda me nassi ya yi tasiri ga wanda ya yi imani da allah subhanahu wataala shi yasa a lokacin da kaje kana muƙabala kila da wani in kirista ne kaga shi yana da littafi to babban hujja zaka ba shi ne cikin littafi ne shi yasa ganin malaman musulunci Allah ya musu wannan baiwa yau ina wani kirista da ya shahara a duniya da ke kalubalantar musulmi babu shi amma mu duk lokacin da wani ya wuce sai Allah ya kawo wani wasu ma da Ahmad Dida ya yi tashi a duniya kowa ya san labarinsa ya wuce sai ga ɗalibinsa Zakir Naik ya taso ga sunan da dama musulmai Allah ke ba baiwa su haddace Bible su haddace Qur'ani kuma su kawo hujja cikin littattafansu su kowa su iyawa to bayan su akwai mi philosophers da waɗanda suke suna nan ba su da addini suna da hujjoji na shubuhohi to ire-iren su suna buƙatar hujja ta hankali yana ce abin da Allah ya taimaki irin Ibn Taymiyyah aka same shi a cikin wannan addini namu na musulunci akwai mutanen da suka suka yi inkarin annabta sai ya rubuta littafi annubuwat suka ce kwata-kwata ba su yadda da annabta ba sun yadda da akwai Allah amma ba su yadda ya aiko wasu mutane ba ibn taymiya ciki gaba ɗaya hujjoji ne yake kawo na hankali kuma ƙarya kake karanta ba ka gamsu ba sai dai in ba sai dai in baka yadda ba an fahimta haka ake so a ƙure mutum sai in ba yadda ba da hujja eh da hujja in dai zai tsaya shi zauna to a ƙure shi da hujja in ya ce kaza a ce kaza akwai inda za ta kai haka nan sannan ya yi magana akan greek din nan da suka waɗanda za su ce su ba su yadda akwai wanda ya halitta wannan duniya ba ya rubuta littafi a safadiyya game da su to irin wannan wata rana abu hanifa aka ce ya zo zai mukabala da wani waɗanda suke ganin cewa addahariyun waɗanda suke ganin wannan duniya ita ta yi kanta haka kawai kawai jos waida ce ta samar da ita yanayi ne kawai gaji ba shirme shikenan sai abu hanifa suka sa lokaci ina son mu kawo misali kenan na psychological evidence ba hujja ta nasi ba wato al- adilla al-aqaliyya haka ake ce mata akwai hujja na qaliyya akwai aqaliyya na qaliyya ita ce kawo Allah ya ce annabi ya ce akwai kuma mi hujja aqaliyya aka ce Abu Hanifa sai suka haɗu bayan ya ya, ya taso daga wani gari ne ya zo garin an taro ana jiran Abu Hanifa ya latti shikenan sai wannan kafir ya ce an kai kaddaɗe sai ce to abin da yasa na yi ƙoƙari in samu jirgin ruwa in hauro sai mun hauruwa ba samu ba amma ina nan sai ga wani katako ya shiko da gudu sai wanga shiko da gudu sai sun ka haɗu sai na hawo na wuto inda kake sai ce haba hankali na mana da wayo ya jirgin ruwa zai haɗu da kai ne haka sai ce a o ka yadda jirgin ruwa ya haɗuwa da kai ne ya kai ne ya ce ƙwarai ko ya ce to amma wanga duniya duk faɗinta sama da ƙasa ita ta yi kanta wato sama ta sheko sai ƙasa ta zauna ruwa sun kai nan duka su da kansu nan take sai an kai ta kuwa ya kure shi ha ya kure shi an fahimta ko Imam al-Albani Muhammad Nasiruddin al-Albani wata rana ya haɗu da wani ɗan bid'a irin ɗan bid'an nan yace ai shi ya san gaibu musulmi na amma yace ya san gaibu ai ba wai annabi ko shi ya san gaibu sai ibn albani yace to su zauna sun ka zauna za a yi muƙabala ga mutane sai albani yace to kamin mu fara muƙabala ina da sharuɗa sai ce menene sharuɗan kai ce baka san gaibu kenan ai ya dace ka san sharuɗa na don haka ni na ƙure ka sai albani ya tashi ya bashi wuri to haka ake kama yan bid'a da masu son rai tun daga cikin magana ta za ka gama da shi Allah sa mu dace in aka ci gaba da kawo maka su suna da yawa jama'a don haka dole ne ya zama mai da'awa ya zama yana da sakafa ilmiya civilization yana da wayewa yana da tunanin yadda zai tunkari duk wani mai ƙarya addini ko wani mai ƙarya hujja mara hujja Allah subhanahu wataala shi muna kariya ana ga lokaci yayi kuma shi yasa na ciki da wannan bayanai daidai wannan gaba daidai mu tashi game da kissar ainihin Uzairu kamar yadda mahi malamai suka rinjayar wato wani shahararren waliyi a cikin bani Isra'il wanda Allah ya kashe shi wani tsawon lokaci sannan kuma ya rayar da shi wanda duka wannan yana daga cikin kissoshin da Allah subhanahu wataala yake bamu domin nuna muna kudurarsa da kuma iyawarsa Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da imani da yaƙini a cikin zukatanmu Allahumma jaddidil iman fi qulubina Allahumma jaddidil iman fi qulubina Allahumma jaddidil iman fi qulubina ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا العلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا ذا مدرسة إن شاء الله سيكم وقوبي إذن الله سبحانه وتعالى يكيم السلام عليكم ورحمة الله